بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau bakwai ga watan rajab shekara ta 2047 wanda ya je da 28 watan disamba 2025 miladiyya kitabun tauhid a za mu tashi yau wani babi ne
ما جاء أن الغلو في القبور السالكين يسير يسيرها
يسيرها أوثان يسيرها مم.
أوثانا تبارك الله فيكم
أي هذا daga sayyara yusayyiru sayrura daga ce yusayyiruha eh, eh, ruba'i ce ina da kwan bashir Eh, ce ruba'i ce daga ce yasiru daga sayyara yusayyiru sayrura Eh, sayrura eh, kalma ce da ruba'i kaka ce yasiruha bal yusayyiruha da fi misalin ko فبرضه كرنتا باب ما جاء أن الخلوة في قبور في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله bala ya kula mana babi akan cewa wato wucewa da iri wajen kabarbaran waliyan mutane mutane na gari to wannan yana mai shaida wannan guluwi a wajen su wajen kabarin su ya zama mabauta ne da ake bauta wanda ba Allah ba ana bautan su wanda ba Allah ba qala ce fihi masail a cikin sa akwai masaloli al-ula na farko tafsir al-awthan ne ma'anar al-awthan al-awthan wato duk wani abin da ake fitar da ba Allah ba wannan shine kawai hakikanin ma'anar alwatan sai haka wannan abin jiki ne ko ba jiki bane bishiya ce ko kuwa mutum mutumi ne duk wannan a in aka zo aka bauta musu amma da shi ya zama watan saboda ai kamar yadda aka sani misalla ai ya riga ya san cewa insha Allah al'umma za ta rike amanan cewa ba ta ba ta bari a duk alama ana an kafa wani gunki ana bauta sa a wurin ba amma a zai kawai a rika bautar Allah a wannan wajen ko a rika bautansa a wannan wajen ana tambayar sa to wannan shine watan din shine abin da ke cewa la taj'al qabri watanan yu'bad watanan yu'bad ai shine matafan yas'alunahu an hawaijihim daf'an lil hawaij wa jalaban lil manafi' sai الثانية na biyu tafsirul ibada tafsirin bauta shi ne wato nan da ya ce lati da alkabari wasanin yu'bad me ya kamata a fahimci me ya fasarar bauta bauta shi ne duk wani abu da za a je a yi a ce za a roƙi shi wannan wanda ke cin kabari din ko dai ko dai wato ibada ta bauta ko ibada ta yabo za a mutum da ya cewa zai yi ibada ta yabo a wajen ko da ya ce zai bauta ma Allah ta'ala ne a wajen za ka ga wannan daga baya yana yi ne saboda yana ganin wannan turba ɗin mai albarka ce ko kuma wannan waliyin zai sa a gaggauta to kuma kaga in kace wali zai sa a gaggauta amsa maka wannan addu'a kaga ai ka mai ba ba da bacin abin da su kafirai ke yi su ba ba na abruhu ila li yaqrabuna ila allahi ba to kaman ka ce ne saboda shi ubangiji zai amsa gaggauta amsa maka kaga kuma kana bautar sa kenan ubangiji ya kira wannan abin da suke yi da sunan bauta a sannan kuma ya ya kuma ƙara ɗauko ma'anar bauta a wajen shi wannan abin da mujahid ya faɗa cewa kana ya lutu lahu musawi cewa shi Allah din asalin sa wani mutumi ne wanda yake kwakwaba musu wato nikakken alkama sai ya ɗauko sukari da zuma haka sai sa haka sai da zaki da daɗi sakan yi ya zama kamar yana raba mahajjata bayan ya rasu sun kuma suna wato celebrating ɗinsa sai kuma suna ta kakkare a kabarinsa suna roƙonsa suna ganin wannan abin da suke yi kamar cikan wato alheri ne musu ne to kaga wannan duk ita ce bautan a thalitha na uku annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yukhafu wuquhu mutala bai ce Allah tsare shi da wani abu bayan ya nemi tsari daga abin sai dai abin da ake tsoron cewa zai iya faruwa zai iya faruwa tabbas gashi ya faru bayan bashi a wannan wani abu ne da yake da har yanzu gashi muna gani saboda wannan shi kansa alam ne mai alami da guwa take ba ya faru wani abin da farfara ba zai faru bane ba a ya faru bal har yanzu ma wasu suka je wurin kabar nasu yi wani abin da ba daidai ba to amma shi kaga ya fita na riga ya hana wanda ya ce ya je ya gani zai je kaga sai su shari'a can an je can gaban mai duka الرابعة له قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ta yanda wato ya hada cewa yana neman ubangiji ya tsare shi daga bautan daga mai shi da makabarsa mabauta sai kuma ya hada da cewa kuma wato girman sha'anin a riki kamar annabawa mabauta a wajen ya zama masallatai da mutum zai je yana yin bauta a wajen ya hada su da yi kuma kaga da ya hada su shi- wannan eh, kamar yana magana akwai jatul iqtiran jatul iqtiran shine ah, a hada wasu abubuwa guda biyu wanda za ka ga ɗayan da an san dokansa an san wato alhakin da ke kansa da yana taya da shi shi kuma wancan din kaga kamar ana san a gaya maka cewa su wata da suke wajen mummuna ta'ada can a gaba sai aka ce ah, ishadda ghadabullahi ala qaumi takhadhu qubur anbiya'ihim masajid sai kuma ya yi shimfiɗa a baya da cewa lahama ta la ta alqamar yau tana bi'u to idan ka hada guda biyu abin da zai baka yana hada masa haka ne sannan kuma yana nuna munin al- wato aikin wanda ya yi masa irin wannan aikin ya zai samu wani annabi ya mai da shi ah, ya mai da kabarin sa wato mafauta alkhamisa na biyar an gane wannan ah, abin din ko alkhamisa na biyar zikiru shi al-ghadab min Allah wato ambatan tsananin fushi na ubangiji wanda ke nuna cewa ubangiji yana fushi ubangiji yana fushi fushi kuma ba shine ukuwa ba a fushi wani ta da ma'ana fushi ma'ana ne daban ukuwa kuma ma'ana ne daban su a sha'ira suna cewa ubangiji ba zai taba zama yana fushi ba ko baya soyayya soyayya shine saka ka maka fushi kuma shine maka ukuwa kuma Allah sana ba ma faɗa haka muna cewa fushi wannan sufa ce ta ubangiji amma sufa ce ta kamala ba sufa ce ta dan adam wanda gazawansa bane ba shi dan adam in ya fushi janna ya sani ke fitowa idan sai ja da saurayi kada shi ubangiji ba wani wanda zai- zai zai rikita shi amma in yi fushi yana yin fushi fushi ne ta dace da kamalansa السادسة نشدة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان wato shine abin da ya fi muhimmanci shine mutum ya fahimci siffan bautar lata da ake yi wanda ɗaya da- ɗaya daga cikin manyan ababen bauta da kafirai ke bauta ma a yanda al'amarin su ya zama farko al'amari ai su ma ba wai da gangan sun nemi sun nufaci su kihanci ubangiji bane amma an dade ne watan wata watan wata ana yi ana yi ana yi daga baya kuma abin ya rike ina bauta shi yasa mutum baya zuwa kirkiro mutane wasu wasu ibaduka ya ce saboda kyakkyawan niyyarsa ko da an dade an jima daga baya zai zama abin ya rike ya zama fitina kuma daga baya da yawa wasu daga cikin abubuwa da sufayi suke a yanzu in ka koma cikin asali na aikin a- a- a wasu daga cikin manyan jagororinsu manya mutanen kirki in su junaidu za ga sun yi wasu abubuwa su ba akwai wasu 'yan kura- wasu yan kurakurai da aka samu sun yi da ma su sun yi shi mai sauƙi al'amari da ma sai aka samu wasu sun ƙara su wani suka ce mushahada a wajen wajen suna magana suna wato ah, sanya a zuciyarsu zuciyarsu baya- ba ta tsaraita daga tunanin ayoyin ubangiji sun ce su yi mushahada shine shi mushahada ayatul rabb ayatul haqq da ba su a yanzu daga bayan bayan kuma suka ce mushahada kuma suna magana kuma mushahadatul lahi ta'ala mushahadatul haqq din kaga sun sun sun sun canza da shi yasa eh, ko da awa mutum zai yi tsaya dai akan daidai kar ya bar mutane su su ci gaba da zama akan wani abin da yake ba daidai ba matace daga baya kuma daga za su tuya abin ko da shi ba haka a nan tsaye da su wasu za su ƙara sai da dama abin da nisan zuciya hankali bai fa hankali ba wani ya ƙara wani ya ƙara wani ya ƙara haka haka ya zuwa ta ƙarawa lokacin da aka zo za a hana ranar suna aka damu malama karkubi da ila labari ke zuwa mana sai daga baya ce ni wanda ke bukata a mutane sai su masa addu'a sai zan sana masallaci to na samu yara ya samu amma haihuwa sau da haka abin addu'a to shi abakar gumi kaga yayin da zai karya raba wata ba yayin da zai zama wani ad- ita ce sabon addini ba ko kuma masallacin ya zalace ku kuma kuma duk wanda aka masa haihuwa sai ya zo da gona da waye ya zo da baki masallaci na tawayar rabar ido yana cewa an masa addu'a haka a ta yi masa addu'o'i a ta shi da addu'a ta kaza ta kaza ta kaza daukan wannan ya zama dinan mustaqima wasu rada musa dinan qawima wasu rada mustaqima na bid'a ce a kawai dan na zo na ce abin addu'a wannan ba laifi bane da ba a maishe shi zama wata tafarki sabuwa diman daima aka yi sai an zo an raba goro an yi kaza an yi kaza an yi kaza wannan ba daidai bane ji malamai ba bai kamata ya zama addini ba sai za ka ana rigima haka in wanda ya zo kaga kaga akwai bukata addu'a yake nema ya baka wani dan goro ba ka an sa abinka to amma kuma ba ya cikin abin da ya kamata a samu wato masu addini suna yawan damuwa da shi bai je ba addini na maka yi waka sai ka sanar in ka sanar kuma ba sai ka zo ya zama ka'ida su kare da kai tara marabi zama in baka yi ba kana ganin kamar ma wato wato ba- baka baka cika ma dan wannan sharadi na kaga wannan ba daidai bane amma mutalaki in zo nemi addu'a in ce an mun haihuwa an mun addu'a wannan ba laifi ba laifi السابعة أنا بقول معرفة أنه قبر رجل صالح متى يتنشوا shi wani Allah ɗin kabari na mut- wani mutumi na gari wani mutumi mai mutunci amma tare da kaga abin da ya bayu ya zama Allah ɗin a kuma ana bautarsa a samina na- na takwas an na wasu mun sahibin kabari wa zikiru ma'anar tasmiya shi kuma sh- wannan latin da suke zo suna ta karkarewa na gunkin suna ne na wannan mai kabari din kuma ma'anar tasmiya ne shine litu sawiq ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu wasu ce sun su- Allahu ne suka mai shi da Allahu ya zama suka yi tarifin lafazin Allah ya zama al-dat kamar da suka yi tarifin lafazin al-aziz ya zama al-uzza wasu malamai sun faɗa haka wasu wasu ce duka ma'anan ma'ana ɗaya ce a shi da Allah din da ya da shi ne dai to daga baya kuma kila shedan ya zama su ingiliza mai kanta ruwa suka mai shi ya zama a, suka ce maka gaba ya zama tarifin sunan Allah wannan kuma munan ma magana ce kwarai da gaske التاسعة نترى لعنة لعنه زوارة القبور إنما ظل يلعن شي masu yawan زيارة makabarta daga cikin mata kaga shi abin da ya kawo shi ne sa'irat shi kuma ya kawo zawara zawara shi ne abin da ya fi tabbata a magana fi inganci ba a sake ne kamar da muka faɗa aka hana mata yatan kabari ba amma in za su je san siraki wani ya zama haramun bil ittifaq al'ashira na goma la'anuhu man asraja yadda ya la'anci wanda ya sanya ma wajen kendir ya share wajen ya yi mishi wani gili ya mai da shi yana mai da ni ma ya mai da shi wajen tourism wanda mai da wani kabari zama wajen tourism wannan wannan shashaka mu la ta ubangi ta same shi duk da wannan ƙari na eh, kamar da muka faɗa Abu Salih ba zan fiye fiye ya kawo irin wata wannan ƙari daga Abdullahi dan Abbas Abu Salih ba zan yana da rauni ya kuma saurari hadisi Abdullahi dan Abbas ba shi kansa to amma dai shawahid da kuma eh, waƙi'in ma'anan la'anta da mazala yayi na ka- eh, mai da kabari zama mawauta ai yana nuna cewa bai kamata a mai da kabari ya zama an kawata shi ba an gina shi ko har a sa wani kendir ana mishi wani a sa wasu fulawoyi haka in ka je kamar wani da ya sa bakin kaya eh, sai ka je ka sa fulawa da ke cikin makamantan ka zo ka dan sa maka mishi a wurin haka kana mishi wasu tali da ba a sa ka ba to duk wannan kaga hanya ce ta ta shirka ai ko shakka ba za ta kuma zai kuma za ta hukunta mutum ya zama ya sami cikin nan ubangiji na to wannan shine eh, karshen eh, shi wannan babu insha Allah ta'ala na ganin kuma shi sai ranar muka dawo hutu kuma sai kuma a suna na alhumaidi ko a suna na alhumaidi kun fara karantawa man bashir ne ya ce maka anaka wanda zai ja'un ba a dihim kuma rabbana kusurna rabbana kusurna wani ikhwana da zai saba kuna bil iman ya faɗa a taka a taka taka nuskar shi ma za mu ɗan yi sauri duk da dai bayanai aka mata safa haka amma da za mu yi sauri saboda yanayin lokaci Mm. Eh, ba- da wani mutum gaba kawai tunda dai kai baka gaba baka eh to mutum gaba kawai Ah, nan yana cewa ne sun ma ah, ah, imam malik ya kawo magana ne imam malik yake cewa ubangiji ya riga ya raba fayi da ya raba fayi ya faɗi su waye za a ba to sai ya ambaci cewa wanda daga wanda suka- daga cikin wanda suka tantance shine wato muhajirai wanda suke fukara wanda aka fitar da su daga gidajen su aka musu kaza aka musu kaza aka musu kaza to bayan ya gama wannan shine shi thumma allazina thumma qala sai ce wani zai ja'u min ba'di wanda suka zo bayan su ya kula suna cewa rabbana ghfir lana rabbana ghfir lana ya Allah ubangiji ka gafarta mana wali ikhwana ka gafarta ma wanda su- yan uwan mu allazina sabaquna bil iman suka daga yau da imani da da suna nan sahabbai falam faman lam yaqul faman lam yaqul hadha lahu duk wanda bai yi wannan addu'a bai bai zama bai yin wannan addu'an ga sahabban manzon Allah falisa min mata ila lahul faitu baya ce wanda aka sanya musha da kaso a fai eh wanda zaka ga wani lokaci kamar wancan da makanta ta fadi faman lam yaqul ba faman yaqul ba faman lam yaqul hadha lahu duk wanda bai musu wannan addu'a din ba falisa ma ju'ila lahu al-fay baya cikin abinda baya cikin wanda aka sanya masa rabo a fai sai malai ce wal qur'anu kalamullah magana qur'ani maganar ubangiji ne sami'tu sufyan yaqul naji sufyan ibn uyayna yana cewa
فنعم والإقرار بالربوبية آه، والناس بعد الموت a kai kai kamar ikon zan zo wajen zaka gani wal qur'anu kalamullah a qur'ani maganar ubangiji ne sami'tu sufyan yaqul naji sufyan bin uyayna yana cewa wal qur'anu kalamullah qur'ani maganar ubangiji ne wa qala makhluqun duk wanda yace ma aban halitta ne fa huwa mubtari'un dan bid'a ne lam nasma ahadan yaqulu hala mu ji daga cikin malaman mu wani ne yana cewa qur'an qur'an makhluq ba ibnu uyayna yace maka bai ji ba to kaga su suna da gewaye a wannan addini duk wata wasu ruwayoyi na sahabbai sun san su cewa ka babu shi to babu wa zamita sufyan ya qulu man ji sufyan ibn uyayna yana cewa al-iman qawlu wa amal yazidu wa yanqus imani magana ce kuma aiki ne yana karuwa yana raguwa fa qala hu aqufu ibrahim ibn uyayna sai ibrahim ibn uyayna yace masa ya abu muhammad ya abu muhammad la taqul yanqus karka ce yana tawaya kamar yana cewa qur'ani bai bai- bai faɗi wannan karana ba fa ghadaba sai ya fushi ce uskut ya sabi ka yaro yi mana shiru bal hatta la yabqa minhu shay har ma idan babu abin da ya saura har idan babu abin da ya saura ayoyin qur'ani a- a- in ka tara su zai- dole zai baka wannan da abin da ke karuwa yana raguwa zalla kuma a cikin hadisi ya yi magana cewa imani yana tsufa tsufa ayar shine raguwansa ya tsufa da abin da ya tsufa yana sarewa ne zama ya ragu ya rage gafinsa ya yi magana kan cewa a- a- la yumina hadithu wa ta yuhibbu la akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan kaga wanda bai da wannan yana da wato imaninsa ne ya rabu ya yi magana cewa la yazni zani hina yazni fa huwa mu'min wanda lalle shakka ba imanin sa ne rabu wanda kusanul iman ne tawayan imani sa mutum zai haƙa ka taka kuma gashi a waqi'i waqi'i ana ganin wannan ya ga wancan takawa amur ya fi zai takawa to kaga yanzu ba za ka ce wai shi kuma wani lokaci kuma ga kuma shi shi shi shi amur ne daga baya ya sankance ya shantake da shi kuma daga baya zai ne zai kawo shi ya wuce shi shi kaga al-imani zai da wayan kus wal iqraru bi ru'ya ba'da al-maut kuma muna tabbatarwa cewa akwai a ru'ya ganin ubangiji bayan mutuwa wannan ah, ijma'i na malaman sunna cewa ubangiji za a gan shi bayan bayan bayan an shiga aljanna wannan shine fasara da mazalla ya fasara lil ladin ahsanul husna wa ziyada a ziyada kari da ubangiji shi zai yi ma bayi shine wato karin ganin sa ah, bayan kowa ya riga ya shiga aljanna akwai gani na farko da aya a cikin azul mahshar wannan wasu daga cikin malamai sun yi tattauna akan irin wannan ganin da bai kai ganin da za a yi aljanna ba wajen daɗi da kuma wa- wajen eh, ganin da ake cewa ya fi aljanna daɗi to ba shi wannan gani ne na aljanna amma ganye za a cin arzul mahshar wal ubangiji ya ce ma kowa kowa ya tabbata abubuwan sa to sai su umarni su tsaya tare da su akwai munafukan su za su za su jira za ka ce ubangiji ya zo to daga nan ne sai a ce yau mai cufa an saƙi wa da'una ila sujud sai a ce so kowa ya sujada to mumuni sai sujada shi kuma kafiri sai ya ji bayan shayin sanda da ya kasa sujada to wannan zuwan da zai yi ubangiji za su ganshi ko ba su ganshi ba magana ce guda biyu tsakanin malamai da na ahlus sunna saboda haka cikin furu'ul mas'ala usul mas'ala na ganin ubangiji wannan ba- babu ta- sabani amma cikin furu'ul akwai sabani ta yadda shi wannan ganin wannan zuwan nasa za a gansa ko ba za a ganshi ba Eh, wato su kafirai za su ganshi munafikai za su ganshi ko ba su ganshi ba daga cikin wanda suka ce za a ganshi akwai irin su ibnu khuzaima da wasu malamai suka ce ubangiji yayi yayi ta'abi da alliqa innaka karihu ila rabbika fa mulaqi innaka karihu ila rabbika karihu fa mulaqi fa mulaqi alluqya alluqya kuma ah, yusahibu yusahibu ah, ah, ah, ma'ahu ar-ru'ya gani din to wasu daga cikin malamai suka ce a'a ba dole sai an ganshi ba musamman sai imam malik suka ce yan ubangiji ya ya ce wannan ganin ni'ima ce wajen yau idan nazira ila rabbiha nazira saboda haka ce kaga wannan ni'ima ce da bai kamata wato a tarayya da ma- yan aljanna ba su aka su ana bayar su ganshi ba in ko da wato ya bayyana musu da yan kyamansa sun gani to ba lalle kuma ya zama sun ga dukkan za- fuskarsa ba dama ganin dukkan zata mu na ubangiji ba ma wannan babu sai dai ka ganshi ne kawai ka ganshi amma ba a la tudrikul absar shi ubangiji ba ka cewa wai- wai ka gewaye shi da ganin ka a'a kai dai ka ga abin da aka aka dan dosa da aka gani kuma ganin ma gwargwadon imanin ka Eh, ganin da mummunai za su yi su ji daɗi a to aida sai mu zama mutane da su kenan a janna a jirgin daɗin aljanna an ce fa fa ma afahu shay'a habba ilayhi min nazari ilayhi zalika huwa ziyada kuma sai ya zama kai ganin da annabi zai yi ma Allah ta'ala ji daɗi kuma kuma haka sauran mu za su yi ai ba zai yiwu ba na annabawa daban sauran kuma siddiqai da salihuna daban kowa kuma gwargwadon aikinsa gwargwadon yanayin jin daɗi da za a je da shi to kuma ya fi aljannar daɗi to daga nan kuma ubangiji sai kuma ya gaya musu cewa ya yarda da su wa ridwanu min Allah akbar sai ce ya yarda da su wanda kuma shi kuma wannan yardan ita ce za ta gadar da wato hayatu hayatu sa'ada ita wato rabauta da farin ciki ita ta tabbatar musu da shi akwai ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa a duk ranar juma'a gobe za su fita za su bar fata haka za su dinga haɗuwa a wata magama a nan za su za su samu wata guguwa guguwa mu a yanzu ka sa kaya ka ga guguwa za ka fara cewa to kayan ka kayan ka amma su a can lokaci za ka ƙara musu haske ne ya ƙara musu kyau ya ƙara musu ƙanshi to daga nan kuma za su dawo sun ƙara kyau sannan kuma in suka bar matayen su da suka bari za su dawo kuma su ga sun ƙara kyau su ba to wannan malamai suna cewa shi ma wannan ganin ubangiji za a yi wato kamar ubangiji ya ya zai zama kamar yadda muke fita ran juma'a duk sati sati to kuma shi ma kuma daga cikin abin da zamu buka fita ana dan fita da ana akwai kasuwa da magama da ake zama da waya da sauransu to kuma daga nan kuma akwai ganin ubangiji za a rika yi shi ma ana ana je da mummunai daɗi ibnu taymiya yana cewa wannan ra'ayin da Abdullahi dan Mas'ud ra'ayi ne da ba zai yi faɗa da ra'ayinsa ba Abdullahi dan Mas'ud ba ma ya daukan bangaren daga ahlul kitabi sabanin sauran abu irin su abu huraira irin su ibnu abbas irin su ibnu umar da su da ke wasu abubuwa daga ahlul kitabi amma shi ibnu abbas ibnu musulma ma ya dauka saboda haka ibnu tabiya kita wannan ya kamata a dauke ta madai kamar sadajjiya zuwa ga manzon Allah sai ma ya ce wa ma razaqa bihi alquran wal hadith kuma mun yi imani mun tabbatar da abinda qur'ani da hadisi suka tabbatar inda ya qur'ani da hadisi tabbatar da abu to mun riga mun tabbatar alal aini wal ra's مثل kaman fadin Allah ta'ala wa qatil yahudu yadullahi maslula yahudawa suka ce a wato hannun Allah ta'ala tana da hukumi kwatatacciya ce dunkulalliya ce ba ta kyauta ghullat aidi Allah ta'ala sai ya yi musu addu'a yace hannun su ce kwatatacciya mara albarka bal ya dahu sai bai karsa ba kawai ya maka ishara ne zuwa ga ayar amma ayar da yake sai ya kawo mahallin shani shine bal ya dahu masu kasani bal hannayensa guda biyu a shimfiɗa suke yana yin alheri ko yaushe saboda haka kaga abinda ibn shi al-humaydi yake magana abdullahi ibn zubair al-humaydi abinda yake magana shine wato tabbatar wa ubangiji da abin da tabbatar ba kansa ka tabbatar kake wani tawili ko wani tafsiri ko wani abu ka tabbatar masa ya ce hannunsa guda biyu da ka tabbatar masa ka wuce al-humaydi ku gabat malamin imam al-bukhari malamin imam al-bukhari ne daliban su imamu shafi imamu ibn uyayna amma kaza abin da yake fada tun a wancan lokaci kace ibn tabiya ba shi fara fada wannan maganar ba yace wa ma nadaqa bihi alquran wal hadith mithlu wa qatil yahud yadullahi maqluha hullat aydihi sai ce wa mithlu kuma hay hakan fadan Allah ta'ala was samawati matwiyatun bi yamini sammai za su zama a wato a nannade a kalmashe a hannunsa na dama wato kaga wannan ai ya faɗa cewa yana da hannu to yana ce to za mu tabbatar da shi wa jami'ul ayati sifatu umirruha حقا كما نقل الطراز الاول وما اشبه هذا من القران والحديث abin da ya kama da ire-iren wannan ayoyi da yazo suka zo daga Qur'ani ko hadisi la nazidu fihi ba ba ƙara wani bayani wala nufassiruhu ba ba yi wani mushi fasara fasara da ɗan bid'a ko ce wannan yadu lillahi ala magana ni'matul lahi wannan wannan fasara ce ta bid'a ko istiwa'i istawa ala arshi ka zo kana ci mushi wani fasara fasara ta bid'a a mu ne muna za mu tabbatar da nasu za mu tabbatar da ma'anar amma za mu tafwidin kayfiyan su ahli sunna ba wata tafidul ma'ana suke ba tafidul kayfiyya suke amma aka ce ma'ana aka ce yadda lahi sun ce sun san yadda lahi ba su ce wa yadda lahi wata ma'ana ce daban ba alama wa naqifu alama wa qafa alaihi alquran wa sunna za mu tsaya a inda qur'ani da sunna suka tsaya su ba wa naqulu sai mu ce arrahman ala arshi istawa ubangiji ya daita kan arshi kawai ai za mu tsaya ba za mu ce istawa istawlani ba ko kaza ko ya zo ya yake a mu kawai mun san istiwa'i in aka ce abu ya yi ta akan abu shine yana samun abu kuma ya tabbata akan abu shine al'ulu wal istikrar amma ba za mu zo mu ce al'ulu al'ulu ko al-istiwa din ga yanda yake ba ba za mu faɗa ba wannan tafsirul kayfiyya ne wannan shine aka tambaye Imam Malik Imam Malik aka tambaye kan wannan istiwa'i sai ce wato shi al-istiwa ghairu majhul wal kayf ghairu ma'lum haka shi abin da yake cewa bai sani ba shine kayfiyya ne ba wai ma'anar ba su kuma yan bid'a yanzu in ka ji kano sun samar da dani sauransu sai su ce wai shi imam malik kamar musamman ma ba ma samar da dani ba ki ba ta ɗaliban rabani na na sharhi risala da ga mawallafin dai ya zo da wasu maganganu da baya ya gama cewa yana ganin kamar wai tushe aka ma tushe aka ma shi mai risala din kawai baka san abu kawai idan baka san abu kace ai tushe kawai wai lafazin bai masa bane kawai sai ce shi na wai sai sun ce wai dussat an dussat wa tadfisi aka masa to kaga wannan ai wato kifani ne wannan ba mutum bai sai salama ba gaskiya da abin da zai baka sha'awa kuma wanda ya fara shirki wannan risalar kusa tsaran mai risalar ne sun yi ciki sun yi zamani tari shi ne alƙadar zahab al-baghdadi yana da sharhi da ya mai risalar to akwai sharhi wannan yanzu ana a yanzu ana tana gani haka yayi sharhi shi ma da ya nuce yayi sharhi irin yadda ya faɗa a cikin sharhi da ya mai risalar saboda haka imam malik shi anan ba ba cewa shi bai san wai me isma'i ba ya shi shi al-isma ghairu majhul ba a wata riwaya ma'lum shi ya sani abin da ya ce shi bai sani ba shi ne alkaifiya da haka akwai tafiyul kaifiya wa tafiyul ma'ana ba an rubuta wannan da asaliji da yawa za ga abdurrazak ibn wannan abdul musul abbad ya ya hada wannan hanyoyi da imam malik ya bibici hanyoyin nasa kuna so za ku iya duba ku ga ku ga hanyoyin isnadi zuwa ga imam malik ومن زعم غير هذا duk wanda ya riya cewa bai yi istiwa'in ba fa huwa mu'attilun jahabiyyu ya zama mu'attil mai yau da ubangiji daga sifofin sa da aikin sa jahabiyyu ko mai kore ubangiji sifofin sa ta'til da jahabiyya to wannan wannan kamar ya ce dai ya shiga da asha'ira da mu'tazila da waye da duk sai ya shiga da su ciki saboda dama duk sai tare wannan kore ubangiji sifofin sa wa Allah na qul eh iyayensu ne duk sun yi tarayya da su wajen kore wa ubangiji sufi su a sha'ira ba kore musu suke kai tsaye ba amma za ka ga daga baya sun zo da da wasu da wasu abubuwan da galabun suna korewa kamar bautar zila sun ce magana wani makaluku ne zai zo sai su zo su maka wani wayo su ce to amma maganar ko dai ya sanya shi wannan abin ya maka magana a majalinsa ko kuma ya maka kinshi kawun kaga diya ya tike zuwa ga halittar shi ma aiki yanzu ko ba ku ce makaluk da gangan ba amma kuma kun faɗa kuma ta ta windo su wara da suka fi ƙara suka faɗa suka ce su kafirci za su yi amma kuma ku ce za ku kafirci ko kuna waye kuma to haka za ka gami da maganan alkasab na ɗan adam ɗan adam shi ke yin aikinsa ba a wani jike masa ba to kawai sai su rinka faɗa wasu wasu maganganu haka da su kana su ce a ai asali shi dai ɗan adam yana yin alkasabu ne suka fito da wata bid'a ta alkasabu amma shi asali mai aikin da ubangiji hakikani dai sun tsaya su ma tare da jabariya cewa ubangiji shi ke faɗa da aikinsa to kaga in shi ke faɗa da aikinsa ne mai tsaya zata da shi so su a sha'ira wannan shine style din su na argument kullum su tabbatar da abu symbolically kawai a suna amma hakikanin lubbin aikin su zai su a shi ba ba ba sai su kore shi yace wasu ba za ka ce ɗin gudu wasu zuciya ne ba wasu saboda yanayin cuɗanyar su da mutakallimin za mu iya gama waɗannan abubuwan ko shi ma dai mu bari muka zo ba ƙarasa ai ba lalle ai ba za ai ko muna so mu ƙarasa wannan bayani bai ƙarasa ba to mu ci gaba wa an la naqula kama qatal khawarij kuma mu ba ma faɗa kamar da khawarijawa ke faɗa man asaba kabira duk wanda ya aiki babban babban laifi fakar ka fara ya kafirce yace mu ba ma faɗa haka wannan yana yin raddi ma khawarij da kuma wanda suke ba ba khawarij ba kamar mu'tazila da suka tarayya da su a sakamakon wanda ya aiki na na sabo su a su khawarij duk kai aiki kabira kawai wani mummunan laifi kawai mutum ya da wuta ya zama kafiri sai ya jaddada imaninsa to su kuma su kuma mutazila suna cewa a a duniya yana tsakanin baina baina shi ba mumuni ba shi ba kafiri ba ai ba za ka ce mishi kafiri bayan yana sallah yana cewa la ilaha illallah amma shi kuma ba kafiri bane ba ba mumuni bane shi ba mumuni ba ba kafiri ba almanzila bainal manzilatayn amma in ya je tashi alkiyama kuma zai dawo a cikin wuta kaga duka sun tarayya da shi wajen cewa in sun shiga wata baya fita to kaga ga sa tare da shi da su kenan to shine yake samu ba faɗa haka wala nukaffiru bi shay'in min adh-dhunubi mu ba ma ganin a duk wani zanubi da mutum zai yi wanda zanubin nan baya fitar da shi daga musulunci idan ya aikata wanda ya fita musulunci wannan shine shine ƙara ta malamai dan mutum yayi wani zanubi yayi ƙarya yayi yayi tabbacin abinci yayi kaza yayi kisa wannan bai zama kafiri ba yana nan da imanin sa wa innamal kufru bi dhalika al-khams allati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafirci kawai za a samu kafirci ne shine bar sukutun wannan shiga shiga guda biyar yace ya bar su baki daya Ka- saboda manzo Allah wanda manzo Allah ya ce bunil islamu ala khamsin an gina wato musulunci ne akan abubuwa guda biyar shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salat wa ita'i zakat wa sawmi ramadan wa hajjil bait wannan nashi wannan yace duka ya basu shi ba ruwan sa ne ba ruwan shi da su to amma to shi yana ba shi da eh, imanin sa ya sanaya saboda a ciki labuda akwai kalmar shahada ai da kalmar tauhid da ita ke shiga musulunci a in sallah ko wannan in sallah akwai sabani na malamai a wasu daga cikin magabata musamman suna da sabani mai zafi akan sallah wanda ko da muke son mu tabbatar na ce maka wannan ba zai yiwu ba sallah din ita kanta akwai magana gashi ya kawo magana haji ya kawo magana magana wannan kuma shi kawai mu tsaya a nan insha Allah sai dai ba wai abu na hutu ne za a ji a dawo sai mu tashi akan wa wa ala na kula kamar qatil khawarij ba alama nan za mu iya karasawa ba da son karatu haka ya zama da an takure shi na'am آه لا لا متعش تجريد التوحيد المفيد نعم المقاديزي wannan dawo wajen da shafin ɗari da uku ba ba ba su ɗauko maka ba to mana ce lakin kada shabihul amru ala man yuqaddimu qawla ahadin أو حكمه أو طاعته على قوله ظن منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول فيطيعه ويحاكم إليه وت- وت- ويتلقى أقواله كذلك فهو معذور إذا لم يقدر على غير ذلك آه، معنى هنا magana akan cewa آه، dole mutum ya zama yana nuna wajabcin dole mutum ya zama ya fifita maganar maganar da Allah akan maganar waninsa فلا وربك لا يمنع حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما to shine yake cewa to amma wani lokaci ana iya samun wanda lamarin zai lamarin gami da ma'aiki gami da masana'a zai dan caza masa kai ya zama wasu abubuwa sun ci kurkuɗe masa ala qad yashbihu al-amru ala man yuqaddimu qawla ahadin aw hukma wanda yake gabatar da maganan wani aw hukma ko hukuncin sa aw ta'atahu ko yi masa da ala qawlihi akan maganar shi manzon Allah ai ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam an fahimta wannan minhu annahu la ya'mur wa la yahkum wa la yaqulu illa ma qala rasul saboda shi yana tsammanin cewa wannan malamin nasa ba zai umarni ba zai hukunci ba zai faɗa ba sai abinda manzon Allah ya faɗa fa yuti'uhu sai masa da'a wa yuhakimu ilayhi sai kai masa hukunci din wa talaqqa aqwalahu kadhalika sai ya dinga daukar maganganunsa yana ganin tsammanin cewa duk magana ce ta ubangiji ke ga mishi to fa hada ma'dhurun idza lam yaqdir ala ghairi zalika idan iya abu da zai iya kenan to wanda ya da uzuri idan bai samu dama tsallaka wannan hukumin wannan wakafa biyayyan ba shi yanzu kamar wato yara ta ne ga wani malami kawai shi shi ba zai shi malami ne ba zai iya karatu ba don haka idan iya abu da zai iya kenan to shi wanda ya da uzuri wajen ubangiji wa amma idan ka zira Allah sai da rasuli amma idan ya samu dama ya kai hannunsa zuwa ga manzon Allah in yana raye in ba shi ba da raye kuma yanzu da bai da raye kuma ya kai hannunsa zuwa ga maganganunsa inda suke bayanin alkur'ani wa arafa anna ghayra man ittaba wa arafa kuma ya san cewa anna ghayra man ittaba'ahu cewa wanda ah, wanda yayi da'a ga wani manzon Allah yabi wani manzon Allah din abla bihi mutlaqan shi yafi cancanta akan manzon Allah din shi kansa baki daya ya tsammanin cewa a ga wani manzon Allah wa- yabi wani manzon Allah shi ya fi cancanta akan yabi manzon Allah din a sake kamar yadda ah, za ka ga wasu suna tabbatar da suna tabbatar da manzon Allah da da cewa shi ne annabin ƙarshen zamani kuma wato addinin sa ne amma sai suke cewa to yanzu kuma duk shirya ta zama ta nannade zuwa ga wani malami guda daya wani malamin ɗariƙar su yanzu kaga yanzu wani ai shi abin da yake faɗa shi yanzu ya san cewa manzon Allah din shi ne mafi cancanta a bishi to amma ya kuma samu dama ya kai kafi je kai hannunsa zuwa ga sunan manzon Allah din kuma ya san cewa ghairan nabi mimman yattabi'uhu ba shi ne ya kamata abu ba an fahimta maganar shi anan to idan yayi haka au fi babil umuri ko yace a'a a sashin wasu abubuwa wasu abubuwa wasu masail ne mutum misali ya ce asuluku ne ko a wasu abubuwa ne ya cancanta abu shi wancan malamin amma sauran abubuwa a bar matsala shari'arsa amma wajen batiniya a iya zuwa shi wannan shi ya san ilmul batin ilmul ladunni ne yake da shi shi wannan waliyin zai iya zuwa da wasu dokoki sai a ce ai su kai kana magana da ilmul shari'a ta manzon Allah mu kuma muna magana da ilmul haqiqa ko ilmul batiniya wanda ta dariƙa ce wannan ubangiji kyauta ne ubangiji ya ba su to wanda ya tsammanin haka kamar sanata muayyana ko ya samu wata mas'ala kamar a ce wata mas'ala guda daya kamar batiniya ba bangaren batiniya ko bangaren wata mas'ala ta fikihu kana ganin cewa ai malam wani shi ya cancanta abi ba wai dan kana jin cewa shi shine manzo Allah ba ka san cewa ba shine manzo Allah ba amma ka dinga cewa shi ne ya fi cancanta abi wala mal tafid ila qawli qawli rasuli yaqi wa yayi zuwa ga maganar manzon Allah din wala ila wala ila qawli man huwa aula bihi wannan ya haka yazo a wannan nusa wala ila qawli man huwa aula bihi a wata nusa wala ila man huwa aula bihi kuma bai waiwaya zuwa ga wanda yake wannan wanda yake bin ba bai waiwaya zuwa ga maganar wanda maganar manzan Allah ba ko wanda ya fi cancanta da gaskiya ana iya samun saban tsakanin malik da shafi sai ka imamu shafi ya fi cancanta da gaskiya a yanzu sai ka kiwaiwaye zuwa ga maganar manzan Allah ko kuma zuwa maganar wanda ya fi cancanta a bishi a wani lokaci saboda shi shi ne ya fi cancanta da gaskiya a lokacin to fa hada yukhafu alaihi wannan ana tsoron sa an fahimci wannan wannan akwai dan cikurkudi a cikin maganar amma dai in kuka dan ba hankali za ku fahimta an fahimci maganar da yake a nan fahimta غير من أطاع أي من أطاع غيره wanda yayin wannan manzo Allah biyayya aula bihi mutlaqan ya rika ganin cewa shi ya fitancanta da da manzo Allah din shi ya fitancanta a masa biyayya akan manzo Allah din a sake yana ganin maganar wannan malamin nasa ita ta fitancanta abi a sake ko ina ma aw fi ba'd al-umuri ko ya rika ganin a'a ba akwai wuce ba a wasu al'amura daban eh shi ne kawo misali kamar ne cewa hakika da ba da shari'a batuniyar shari'a sai ka ga a bangaren ladunniyarsa to abu malam wani amma a bangaren shari'a abu manzon Allah kamar salatin muayyana kamar masala wata wata ke wa masalin ake aka samu wasu malamai sun faɗa sun sa a manzon Allah sai ka ganin a wannan masalar dai to wani ya kamata a bi kamar wanda ya kawo suka bambanta yan duniya wasu suka bambanta su kawo wasu dokoki na na rayuwa wanda wanda za su ce a su mutum ya kashe mutum don me za a kashe shi ai an yi asara to haka wannan amsa muayyana ce suka ce ba wai sun ce kai addini ba su ce kai addini ba amma amsa ce muayyana suka ce abi wani manzon Allah din wala la tafi ila qawli rasul bi yake wai waya zuwa maganar manzon Allah wala ila qawli man huwa aula bihi ko ya kuma yi wai waya zuwa ga wanda ya fi cancanta ya masa da'a din shi saboda kasance wannan mutumin ya fi rike gaskiya ya fi rike maganar manzon Allah ko Qur'ani ko sunna fa hada yukhafu alayhi to wannan ana mishi tsoro ana ji mishi tsoron imaninsa an fahimci magana din? yawwa shi maganar tsoron imaninsa ai a na muku magana akan takimul kawalin na na Muhammad ibn Ibrahim Alu Sheikh ya faɗi wasu abubuwa da shi wato kamar yana faɗin cewa ana musu tsoron imaninsa zai iya zama kafin akwai abubuwa guda biyar da Alu Sheikh ya faɗa shi na farko ya tsammanin cewa wannan maganar mutumin da yake fifitawa kan maganar manzon Allah shi hiya maganarsa a haƙu maganarsa ta fi ta fi cancanta akan maganar manzon Allah kaga arada i'tiqad al-haqqiyya ya zamanin maganar wale ko dokan cewa yanzu a bar mata mace ta aure mace namiji aure namiji wannan dokan ta fi dacewa da mu a ta fi dacewa da wannan zamanin kaga ya ce shi a haƙu kenan wannan ya fita musulunci yukhafu alaihim kenan wannan shine yukhafu alaihim ko kuma yayi tsammanin cewa a to ba a haƙu bane amma dai wannan a hasanu ta mazalin tana da kyau kuma in aka yi ta za a zama lafiya to amma wannan shi ta fi kawo ɗarin ido kuma ta fi cancanta ta fi kyawu din to wannan shi ma ya fita musulunci sai na uku shi ne itiqad sawi ce da nan da na maza Allah iri ɗaya ne dukkan suna yin wato hidima ne ga insaniya kawai daidai wa daida shi ma da ya fita musulunci sai na uku na hudu suka ce itiqadul jawaz wa salahiyya suka ce shi ba shi ba cewa yi da ya ji manzo Allah ta fi kyau dokokin manzo Allah sun fi kyau amma ce amma wancan din su ma suna da nasu kyau tunda suna kan wata shiriya ba su wata shiriya kaka ka kawo musu wani abu na manzo Allah duk da manzo Allah ya fi sun fi kyau amma kaka kawo saboda shi ma wannan ya juzu ya sulhu to shi ma ya bi wannan shi ma ya fahimci Zuwa sun biyo da shimdan su biyo da misalan da
ya to inda dai kowane kasa da ayyukan da baka da wasu guda biyar na biyar shine yake yace istikbaran wa iba'a yace shi ba zai bi manzo Allah bane kwata kwata saboda shi ya fi gaba da bi shi saboda at-ta'ali da ki da iya kawai yayi a ba wa saka bata wannan ma ya fi tsanani duka wannan a cikin kafiran shi shi kafir kafir ne kwarai da gaske to wannan yayi wannan karkashin yuridun aika haka ila tabud wai iradan wace irin irada ce to shine suka cewa irada iradul ahqiyya ko iradatul ahsaniyya ko iradatul tasawi ko iradatul jawaz was salahiyya ko kuma an yurida bi mukhalafati nabi istikbaran wa wa ta'aliyan ala nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine yukhafu alaihi wa kullu ma ya fahimci ibn dukur wa kullu ma yata'allalu bihi min adab al-ilmi duk wani abin da wasu falsafofi da wani mutum zai iya kawowa ya ce wai uzurin ne da zai iya kawowa na kin bin bazan Allah yace ni ban da ilimi ne ba ka da ilimi ko baka ji kane ma ba to kaga yanzu wannan zai abin da zai haifar mishi ne kufrul i'rab kuma kufrul i'rab shine la ya'lamu al-ilma wa la ta'lamu wanda shi ya rayu bai taba Allah sujada ko ruku'i ba amma kuma ga ubangiji ya ba shi dama ya nemi ilimin kuma bai ji ba to wannan zai jefa kanshi a cikin kafirci ne na bujirewa aw adamin fahimi ko ce a shi bai fahimta bane shi bai fahimta bane bai da fahimta ne shi Allah bai yi da fahimta ba dan haka shi zai dinga bin malam wani a ce ga magana maza Allah ka ji fa ce a shi dai shi bai fahimta ba shi kace bai fahimta ba misali jinsul istiraha jinsul istiraha kawai kai baka gamsu ba a ilmance wannan daban kai kace a kai ba za ka ko da ya inganta kai ba za ka yi wannan ba kin kaka wani sharadi wani wata magana kuma kake kuma ko da ya inganta kai ba za ka yi ba saboda shi malam wali ya karanta ya fahimta ya fila fahimta don haka magana su zan bi kaga shi kenan da kuma abin da kake saka kawo wato kana saka kawo wata shubha a cikin addini kace kai baka kawai kace kai baka gane ba kai gaskiya mu kai baka gane ba aw adam eh ba ya arifin fiqhi fi din ko kuma kace kai ba a baka ala kayan aikin da zaka yi bincike na ilimin na fuka hawo ba aw al-ihtijaj bil ashbah wal nadha'ir ko kuma ka rika yin wato hujja da wasu abubuwa na al'ashiba wasu kiyasoci da kake kawo da hankali wannan ba'ir ko kuma wasu kwatance kwatance ka rika kawowa al'ashiba wannan ba'ir shine al'akhis al-fasida bangida fala tadribu lillahi al-abtar a ce to ai yanzu idan muka ce mu ubangiji ya istiwa'i to baka gani yayi daidai da dan adam in ga daidai da dan adam dan adam kuma yanzu baka ganin yanzu ka ce al'arshi halittar ubangiji ne yanzu ya dauki ubangiji kenan ta yaya za a faɗa haka in ka ce ubangiji na fushi da ai fushi gazawa ne in mutum ya fushi zuciyarsa idan sai kada janna zai fito jijiyoyin sa za su fito shikenan kuma zai zanga zai zama yana yin wasu aiki ba ba yanda yake bukata ba to haka irin wannan kace ka samu ubangiji fala tadribu lillahi al-abtan Allah ya bahu wannan za'ir kenan zaka kawo wasu kwatace kwatancen ka kace wai shi yana kaifin kin ban maganar manzo Allah aw bi anna zalika al-mutaqaddim ko ya riga ganin cewa wannan wanda ya gabatar da maganar sa kana a'lam min ibn murad ya fi ni sanin abin da manzo Allah yake magana yake ni da haka shi maliga ya kanta wannan hadisan ya san mashiga hadisi ya san mafitansa da jahilai ke faɗa da haka ya kanta wannan hadisan da haka mu ba za mu burba saboda malik ya karanta ya sani mu haka mu ba za mu mu malik za mu bayya kullu ha yace dukkan waɗannan ta'allatu la tufid dukkan wannan wato dalilai ne da ba za ta kawo maka wasu fa'idoji ba mutum ya ce ai ni ba zan aiki da sunna ba saboda ni ban sani ba ko zan ni ban fahimta ba ko saboda ni ba malamin fiqh bane dan haka ku je ku ne malamin fiqh duk waɗannan abubuwan ba za su kawo maka fa'ida ba ba su kawo maka fa'ida ba wannan zaka duk ya daga cikin abin da zaka wasu daga cikin fadaru suna kawowa da asha'ira su ce duk wani nasi da ya kawo maka da ya gane maka da tashbih fa fawwid aw aw awil fa fawwid wa aw awil shine ka kama ko ka kawo tafsir kace kai baka san ma'anar sa ba a cewa zaka sani ba ba fasara ƙarshe ku rubuta ba ba cewa ƙarshe karaga a ba fasarawa kwata kwata abin da ba su fasarawa saboda wasu cewa cewa su musa al'arshin ba ba wata karga su musa karga ba ba ce karga ai an ce wani kujera ke da ya dauki ubangiji za ka ba su taba ce maka ubangiji ya da ita akan al'arshi akan kargansa ba saboda wannan wai wai wannan sai bari mu tafi bil ma'ana wanda ya fi dacewa ga ya ayyuhan nasu ko kuma kai kai karatu karan fadi sai ka kai tawili ka ce istawa istawla kaga shi kenan al'arshin ka san shi amma dai yanzu dai kuma kai tawili istawa istiwa to wannan shine abin da suke faɗa cewa duk wani nasi aw hama tashbih fa awwilhu aw fawwil wa hada ma al-iqra bi jawaz al-qad'i ala ghayr ma'sum wannan tare da kuma mutum ya ya san cewa wannan wanda yake ba ma'sum ba annabi ba zai iya kuskure ya yana cewa zai iya kuskure malik zai iya kuskure amma ya ce shi magana malik zai ba kan magana manzo Allah to kuma kaga wannan yana cin hatsari ko bai da wani uzuri da zai kawo wani dalili kuma illa an yunazi'a fi hadhihi alqaida sai dai idan yanzu yana yin yana musu ne akan qaida cewa malik ba masumi ne ba shi bai kuskure ko cewa ibrahim ya ci ya kuskure in akan wannan ke rigima to kaga wannan sauka ce da kuma amma in yana cewa wannan shi ba annabi bane kai da ba annabi bane ba annabi bane kai da kuma annaba ne kada ubangiji ya tsare su daga kuskure kai da to shi ma shi ma yana kuskure yana kuma jahancan gaskiya a ba ce ni a baya kuskure duk in yabi na fahimta ko ba fahimta ba shi malamin sa malamin dariƙa shi zai bi tijani shi zai bi me yaji da wannan yanzu yanzu yanzu magana da shi yanzu yanzu kuma ba akan wannan magana ake ba yanzu ana magana ma a a yanzu imani ko rashin imani ne saboda yanzu ya dauki dariƙa authority ya ba wani ya dauki wato authority da ubangiji yake ba annaba ya ba wani ya ba wani annaba kuma sulta sultan ne nasu fa da su kuma kana ba to dan haka wannan sai ka kawai kaga magana da shi kaga ta saraya ba za a tsaya ana magana da shi ba za a tsaya ana magana da hukuncin sa ne shi shadai sun cika ko ba su cika ba imani da ko rashin imani wa hadha huwa dakhilun tahta tahta al-wa'id wannan kuma zaka ya shiga cikin tazin da ubangiji yayi yayi na na cewa wanda ya gabatar da maganar maganar wani sa wala fala hadha alladhina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitna ko kuma la yumahta yuhajju fi ma shajara bainahum kaga wannan magana ta imani da rashin imani fa in sahalla ma'a zalika salba man khalafahu in tare da haka tare da ya wato kiyayya ga bin gaskiya ya halatta ma kanshi bin wani annabi saboda yana cewa shi bai fahimta ba ko saboda shi bai sani ba ko saboda shi ba fakihi bane ko saboda shi wanda ya fi ni sani ya karanta ya gane amma tare da wani kaga wannan zulmi ne aiko amma istahalla ma'a zalika salba man khalafahu sai ya halatta ma kansa wato ya duka zungurin mutuncin wanda ya saba masa misali wani mutum ya zo ya daki wata wani abin da hadisi ya tabbatar da shi malik kuma ya sa ma wannan hadisi ne sai ka zo kana aibata musu saboda yana zafin wannan sunnar ta manzon Allah wa qarma irdihi kuma ya rika taba zungur mutunci sai dinga suka mutuncin sa ina alqard shine wato ka dinga gutsire kamar kana mutuncin mutuncin nasa wa dinihi da addini sa bil lisani da harshen sa aw intaqala min hadha ila uqubati ko ma yace shi yanzu ba duk wanda ya sake yin sallar juma'a da hantsi shi ba yi bai da wani hadisin hadisai ne kace yanzu kai sai a musu hukuma kace a zo a kama shi a saka shi a musu hukuma aw sa'i fi azah ko ya rinka hada mutane ya rinka yin wato sa'i kokari wanda ya cutar da wannan mutumin din wa huwa min al-zalamat al-mu'tadi to wannan ya zama daga cikin azzalimai masu ta'addanci kuma a ban kasa wani wabil wani wabil mufsidin kuma ya zama daga cikin wato jagorori ko kuma wakilai na mabannata yanzu kaga ya hada rigima akan rigima kenan ya hada zunubi akan zunubi ga kin mun gaskiya kuma ga kuma rigima da gaskiya ai abu yayi yawa kuma ba da yace ce to wa alam ka sani anna lil anna lil ibada arba'a qawaid ibada ne tana da tana da kaidoji guda hudu wa ya tahaqqu bima yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yardahu shine ji yayin da zaka ibada kar kai damu da abin da kai kake so ka tabbatar ubangiji yana son wannan abin manzo Allah yana so ya yarda da shi to wannan shine kaidar farko da ka fahimta ka lura ita kada kawo kai abin da kake so la tastahsin bi ra'ika bal ta'budu Allah ta'ala bima yuhibbu wa yarda da abin da ubangiji yake so wa qiyamu zalika bil qalbi in kuma an sami abin da Allah ta'ala yake so din to kuma ya zama wannan abin ya tsayu a zuciyanka wal lisani da kuma harshenka wal jawari kuma an gaisha a aikata kana aikatawa abin da Allah yake so al ubudiyya saboda ita ibauta ismun jami'un li hadhihi al-maratib al-arba suna ne da ya kunshi wadannan wato martabobi guda hudu shine ka tabbatar da abin da Allah yake so sannan kuma da tsayuwar shi a zuciya na biyu da kuma tsayuwar shi a harshe na uku da kuma tsayuwar shi a gabbai na hudu wannan ibada ta gini ne akan waɗannan ta tattar waɗannan abubuwa ne guda hudu fa ashabul ibada haqqan hum ashabiha hum ashabuha masu bautan Allah da gaske da su ne waɗanda suka yi bauta ma Allah akan waɗannan martabobi guda hudu wannan dai abin da yake magana shine tabbatar da waɗannan abubuwa a cikin zukata guda a cikin zukata na farko mutum zai ibada ya tabbatar da abin da yake Allah ta'ala yake so ya yarda da shi na biyu kuma ya tabbatar da wannan a cikin zuciya tabbatar da wannan a cikin zuciya shine in zai so ya so saboda Allah in zai yarda ya yarda abin da ubangiji ya yarda da shi sannan kuma duk abin da ubangiji ya faɗa na labari ya ji ya yarda sannan kuma a ga yana faɗa shi a zuciyarsa a bakinsa afuwan yana faɗa ba wai kawai ya ce ya da imani musulunci ne gaskiya ba ya da ubangiji shi ya kamata a bauta ba amma kuma ba a ji ana faɗa a baki balle ya aikata a zuciya to wani kaga bai zo da wani abu ba ya faɗa a baki a ji ana faɗa shine wal lisan wal jawari kuma aikace aikacensa kuma su gaggata haka sallah jihadi zuwa sallolin juma'a da jam'i da sauransu ya zama sun gaggata wannan aikin to waɗannan shine ya tabbatar da ibada din akan ƙa'idin ce guda hudu amma bai tabbatar da waɗannan abubuwan ba to duka ya zama ibada sa ba ta zama daidai ba wannan ga duk mutane su akan wannan suke bacewa ko daga ga sun dauki abin da ba shi ubangiji yake so ya yake yarda da shi ba sun dauki abin da su suke so ne suka yarda da shi to kaga sun kauce ko ya zama na ya yarda da ya dauki abin da Allah ta'ala yake so ya yarda da shi amma kuma bai kaza shi a baki ba kamar fasikai ya yarda sata haramu ne amma bai kaza wannan abin aikace ba ya yarda wato al-azkar haka ya kamata a rika yi zikirin safe da rana amma bai faɗa haka bai tabbatar da su a magance ba to haka ko kuma ya zama bai tabbatar da su a aikace ba to wannan su ne kawaidul arba'a din in muka tabbatar ka kuma mun tabbatar da abin da Allah ta'ala yake so ya yarda da shi insha Allah sai mu tsaya a nan ya wasu na kuma takar mu karanta ba nake to kaga ban zo ita ba yau subhanallahi kaga irin ba zo ita ba eh mu karanta kawo mu karanta mu karanta kawai saboda akwai bangaren da mu karanta ba akwai bangaren da da wannan dinmu ya wajen daga nan ne har ke tsammani kusan odin ya kare a lokacin ya kare a lokacin ba ta haji a lokacin a ta'ayyar ma ga kai ɓangaren ba fa ibn fodi yana maganan abubuwa bidoyi gami da wato bidoyi gami da biyan bukata ya ce min galika an ya kharja bainan nasi daga ciki shine ya zo ya fito tsakanin mutane ya stabri'a saboda ya yi wato istibra'i wa zakaru fi yadihi wato istibra'i abin da ya fara a baya na cewa wato zai zo yana yana sai tabbatar da cewa duk wasu da ta riga ta fita daga cikin abin da nisa ba istibra'i na abin da wanda zuwa cikin hadisi na istin zahul baula tun zai yi bawali ya zama ya dan buɗe kafuwarsa kan zai fallaza masa wanda wannan shine fasarar da ya fi dacewa kamar da na faɗa a cikin hadisi ce amma ahadu ma fakana la yastatiru min bauli a wata riwaya la yastabrihu min bauli a wata riwaya la yastabrihu min bauli wannan shine alistin za a cikin hadisi manzo Allah yake cewa ku kiyayi ku kiyayi wato rashin kare jikinku daga falalan tsari fa inna ammata azabil qabr min to amma akwai istibra da su fuka ke kawowa shine mutum ya zama ya gama bawali din sai zama yana yin abin da ake kira saltu zakar yana bin matsa gaban sa saboda duk wai duk duk wanda ya targa ta fita to wannan akwai abin da yake shi wannan gwargwadon an yi wannan ba zai cutar ba akwai gwargwadon da akai kuma zai iya cutarwa in ta miya na cewa wannan bid'a ce ma wannan gwargwadon shine mutum ya zama yana takallufi yana kaiwa kululuwa wajen sai ya dinga ban matsawa wani ma a cikin a koma yana lallekawa ya gani wai akwai ragowar najasa ko babu najasa wannan ba wanda ya sashi haka inda biya na cewa bawali wani abu ne na ɗabi'a idan ya yana zuwa zai zuwa in kuma ya gama zuwa za a ga ya gama zuwa inda ba larura mutum yake da shi ba da shi ne ke cewa min zalika an yakhudha bayna an-nasi li yastabri'a wa dhakaru fi yadihi ce sai zama ya fito gaban mutane wato zakarinsa a hannunsa wa in ka ta ta saubi ko da zai ce wato ya sa tana hannunsa amma a shamaci na na tufansa kuma bid'atun makaruha ce wannan bid'a ce makaruhiya wai yana kokarin ya yi makansa wani kan da kaci saboda kar ya zama ya sa mu cikin sa najasa da ana zalika shahu wa aibu saboda wannan wato kamar tashwihi yayi kamar musula yake yi musula shine wato kamar ya fita daga abin da yake kamala na halittar ubangiji wa musula kama fil madkhal kamar da yazo a cikin al madkhal وقال فيه وكثير ما يفعل بعض الناس هذا da yawa wasu mutane suna haka wa kan nuhi anhu an hana daga mutun wa kad kanat lahu wa man kada lahu darura wanda yake da larura fa in kada lahu darura fil ijtima'i bayna nas bin nas in ya zama da larura dole sai ya zama da mutane a in zaka a wannan lokaci din falyaj'al ala fardi sarqa to je dan samu wani wani dan kamfai ko wani tsumma ko ko kamfas ko kamfas na manya ya sa ba kansa ya shuddu ha alaihi sai ya je daura ya sa a wajen gaban nasa tun ya farja fita in yana jin cewa wannan bawalin ya da laruwan dole sai ya cika da zuba zuba to kar ya fito wai zakarin sa na hannunsa kuma ga kyalli ana gani ya ta fama da shi fa fa idza faraga min daruratihi in ya gama daga larurarsa tanazzafa idza ka sai je tsaftace kansa daga baya wa min zalika ya ta'adda fil istinja ila ghasli batnihi daga daga cikin bid'a kuma shine ya ketara wajen yin tsarki ya je yana wanke cikin al'auran nasa ciki ba wajen ba wa yadkhulu isba'ahu fi dubri ya dinga shigar da yatsunsa a cikin duburansa ma al-istinja wanda sunan yana son yayi tsarki ne a haka wa huwa bid'atun makruha ce wannan bid'a ce makruhiya wa huwa min fi'li shiyari nasi kamar al-madkhal ya daga cikin aiki da mutanen banza suka tsira suna yi ita shirarul nasi haka ya fada qultu wa mimma yalhaqu bihi bi hadhihi al-bid'a daga cikin abin da yake za a zakar da shi daga cikin wannan bid'o'i al-istinjahu min ar-rif wato al-istinja min ar-rif mutum ya dinga wato istinja yin tsarki biya yanda ya rihi wa bil hadith ya zo a cikin hadisi laysa minna man istinja min ar-rif baya cikin duk wanda ya yake yin tsarki daga rihi in yayi wannan hadisi mun faɗa cewa hadisi ne batil hadisi ne wanda ba shi da wani asali daga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne batacce ai laysa ala sunnati na baya kan sunnan wa fil kharshi wanzur halil nahyu ala sabil karaha wa huwa adh-dhahir aw al-man sai ka duba gani wannan hali din akan makaruhi ne aka yi shine zahiri aw al-man ko kuma hali ne aka yi hali na haramci wa dai fa zahir to dai shi ko ma da me aka ce dai shi ita ita tusa ta mai tsarki ne wato ita kari ce na qizatul wudu amma kuma ita ko da iska ce amma kuma ba ta in ta taba ta bi ta kan tafanka ba ta zama ta mishi da tafanka ta zama najasa saraha bihi al-baji haka baji ya fada intaha bayanu ma hadathahu an-nas fi bab qada'i al-haja in bin al-bid'i shaytani ala sabil tabih al-uqala ila ala sabil ihsan shi to ya kare abinda mutane suka farar a wannan babi na biyan bukatu na bidowi na shaidan mun faɗakar ne ba wai mun gewaye komi da komi ne ba to sai mu tsaya a nan insha Allah me ya rage mana ta'alimu mun ka shiga za mu a daji kuma kun sai sai an je mu an dawo ina ganin mu tsaya kawai za mu tashi ba mun gaba bai cikan nan ne ba ina ganin wannan ina ganin wannan rabuwan bangan da yake yi zai yi magana akan abubuwa da ya kamata mutum ya rage cin su wanda zai za hana shi neman neman ilimi da sauransu ina ganin ko bashi kawai in muka zo sai mu sai mu fara an da hutu ina shi ina ganin ai shikenan ko to insha Allah sai mu dakata nan wanda muka taji Allah ya ba mu lada wanda muka sunna tala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وبارك قلوبنا بعد اذ هدينا وهب لنا من لدنك رحمه الحب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين